أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan zai zama tuwon darasi ko na sha shida ko kuma na sha bakwai a cikin littafin zadu zaujaini fi a hadisi sayyidu sakalini sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na 130 daidai malice an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha ummul mu'minin as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu anha Allah ya kare yarda a gare ta ke cewa fadar Allah subhanahu wata'ala wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdirat al-anfus ash-shuh har zuwa ƙarshen aya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inim ra'atun game da abin da ya shahi matar da khafat ta ji tsoro min ba'liha game da mijinta ta lura cewa mijin nan nata nushuzan nushuzan shine taraffu'an anha kamar yana mata wani jijji da kai ko yana mata wani gani-gani kamar dai yana son a mai kira shi da suna rabuwa da ita nushuzan kenan ya ta lura da wani fandara tare da shi au i'radan au i'radan ya'ani ta'aliyan alaiha aw insirafan anha idan ta lura cewa wannan mijin so yake kyale ta ko kuma so ma yake sake ta Allah ce fala junaha alaihima babu lahi a tsakanin waɗannan mazajen miji da matan nan an yusliha bainahuma sulha akan su sulhun da tsakanin su sulhun da zai gyara su qalat aisha radiyallahu anha take cewa huwa ar-rajulu shine wannan bayani ne akan mutumin da yara min imra'atihi mala yana ga tare da matar shi mala yu'jibuhu kibran abinda baya burge shi saboda kibran ta manyanta yani sun zauna an kaza kaza kaza kuma dai yanzu ta manyanta suke sake tukuna makamancin wannan au ghairahu ko kuma a wata illan mata daban ba wannan ba shi dai ta lura da cewa mijin nan nata fa gaskiya yanzu kamar ragaban shi bukatan shi zuwa gare ta ba wanda yawa bane ba fa yuridu firaqaha sai ke so ya rabu da ita fa taqulu sai ta mata ta ce mashi a aji hankalinka amsikni ka rike ni a matsayin matarka sannan kuma wa aqsim li ma ita. bangaren da ya shahi rabon kwanan aure ka raba yadda ka ga dama qalat fala ba'sa aisha take cewa babu laihi akan haka amma da sharadi idza taradaya in sun yarda da miji da matar gaba daya wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wataala an yusliha bainahum wa sulha akan su gyara tsakaninsu kenan su daidaita su ga ya kamata saboda diyin da za a yi su zaunan nan ko da za a samu karancin wasu awwal suke da alaka na abin da shi haƙƙi ya yi alheri akan ya rabu da ita bayan ya yi shekaru da ita ta kai matakin da al'alla ta fara lattijanta kuɗin makamancin wannan a ya ajiye ta a in ya so waɗanda zai je ya auro ya je ya auro su raban kwana kuma ya raba mata yadda ya ga dama ya bata ita ta zauna abin da ya shahi kula da abubuwa da makamantan wannan kuma ta zama to ƙarƙashin igiya ta abin da ya shafi aure wannan shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu kenan ko da an ji haka kenan ba wani abu bane sabo addinin musulunci da ma ba da bayani shi ga aya cikin qur'ani ga as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha aisha ta yi haka nan ta ta, ta bayyana haka nan a cikin hadisin da imam al-bukhari ya zo da shi hadisi na 131 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala وجدتم امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم abdullahi ibn umar yake cewa na samu wata mata an kashe ta a cikin wasu daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzalla ya yi fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa sai manzalla ya hani yace daga yau kar wanda ya ƙara kashe mace ba a kashe mace a wajen jihadi na musulunci duk da ce arni ya ce amma ba za a kashe ta ba wasu biyan banda ma mace ba a kashe yara amma yanzu ka duba waɗannan mutane suke ihu akan kunnuwan mutane cewa su su ne masu kula da yancin mace yancin yaro idan suka kai hari ƙasashen musulmai irin su libya irin su afghanistan irin su iraq ka duba mata nawa ake kashe irin su falastin yara nawa ake kashewa mutane suna sallah ake kashe su yaro ƙarami suke halbewa kuma a zo a rika tausayin dan adam wane ne wane ne to mu musuluncin mu ko arniya mace da arnin yaro ba a kashe su in kaga an kashe su to kawai sun zama to hatsar ne sun dauki makami suna yakan yakan musulmai to kaga wannan kuma dole ne a kare kai amma ba a kashe su ba a rushe gini ba a cire itaciya ba a bata ruwa duka iya daga cikin ƙa'idodin jihadi kai malam musulunci yayi alhamdulillahi allazi hadana li hadha muna ma Allah godiya da ya shirya da mu zuwa ga wannan tafarki wanda yake na musulunci mazalla ya hani akan cewa an qatlin nisa'i wasu biyan kar a kashe mata kar a kashe yara hadisi na 132 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamula min ar-rijali kathirun mazalla ke cewa da yawa daga cikin maza sun samu kamala saboda an samu annabawa an samu kaza an samu gwaraze an samu wane ne amma walam yakmul minan nisa'i illa asiyatun ra'atu fir'aun amma a cikin mata wanda suka samu kamala asiya matar fir'aun can ƙarshen sutu ta harim Allah ke cewa baraba Allah matsalan lillazina amanu ra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min qaumi zalimin kaga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa irin aljanna ce to asiya ta samu kamala duk da ta rayu ƙarƙashin jabberin mutumin da yake da'awar Allah ne ma amma kuma hallo imaninta shi kafirci shi bai taɓa wata imaninta ba wala ta zirwa ziratun wizira wa khuraye wa maryamu bintu imrana haka kuma ta biyu su ita ce maryam diyal imran can cikin suratu ali imran Allah ba da labari maryam bintu imran wanda ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam sannan manzala sai ce wa inna fadla aishata ku sani falalar da aisha take da radiyallahu anha alan nisa'i akan sauran mata ka fadli saridi ka fadli saridi ala sa'iri ta'am kamar falalan da tuwon laushi na nama yake da akan sauran abinci gari ne ina ga har anan ana yin shi saboda wani lokaci wata munasaba na ci irin wannan tuwa tuwon laushi ne za a amma kuma da nama ne za a kamar talgen nama za a ci da ɗan garin kuma sannan da nama haka ake tuka shi in ka ji abin malam ba dama to falalar da aisha take da akan sauran mata kamar falalan da wannan talge ko ka ce abinci ko tuwon nama da yake da akan sauran abinci wanda ba shi ba kaga abe sauran abinci bai shafa shi to wannan ita ce Aisha radiyallahu anha mahaifiyar mu ba ummul mu'minin radiyallahu anha wa li abiha hadisi 133 an abi bakrata radiyallahu anhu qala lamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallama anna ahla farisa lokacin da labari ya cimma balaga labari ya iso wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen ƙasar farisa kad mallaku alaihim binta kisra kwamitin da yake ɗora shugaba ya zauna ya mulkan musu da cewa mai mulkinsu ita ce ya kisra aka ɗora wata mace a matsayin cewa ita ce jagorarsu sai manzala ke cewa lan yaflaha qaumun har abada ba za su rabauta ba ƙaumun mutanen da wallau amrahum ra'atan suka jibintar da al'amarinsu na gudanarwa ga mace a ce ita ce ita ce shugaba ba a yin mace shugaba ita bi take saboda dirin da Allah subhanahu wata'ala ya mata da irin abubuwan da Allah ya zuba nan abin da ya shahi na qisatu aqlin eh hankalin namiji da bai yake da na mace na ce ana son mace mai hazaƙa amma dai shi namiji shi Allah subhanahu wataala ya zama wannan fawa na abin da ya shahi jagoranta al'umma ba wadda take mace ce ba kuma ba wani ba wani nakas bane a gare ta ba kaskanci bane a gare ta bal shine ma daukaka a gare ta to shine manzo Allah yake cewa waɗannan mutanen ba za su ci nasara ba anan kasa malik yake cewa al-wilayatu annahu la yaqumu bihi illa afadilur rijal a cikin mazan ma ba kowa ba yake shugabanci sai mafifici a cikin su wa aqaluhum sannan kuma mafi hankalinsu ya ce fakana mimma la shakka fihi anna tawalliyatal mar'a yahulu duna yake cewa yadda ya zama to an dora wa mace wannan jagoranci to kaga wannan zai shiga tsakaninta da ita da abin da ya shahi yaranta ne mijinta ne ɗiyanta ne wane ne almuhimmi da za ta so ta shiga wasu abubuwa daban wanda ba shi bane abin da ya kamata ta yi a cikin abin da ya shahi rayuwanta to wannan shine abin da wannan hadisi karantar da mu kenan dai jagoranci wanda ya kai ya kawo ba a dora mace kan ka duba ko gida idan ya zama to misali mace ce jagora a cikin labari ba wani labari yan dole mazaje su suke rike da linzamin abubuwa yawwa ita ko mace ta fahimci haka ina wannan hadisi munasabar shi anan karki ce ke zaki mallaki gidanki a mijinki ne mai mallakan ku gaba daya eh shi shine a sama iya soke ke ce a kasashe zai wasu abubuwa ya muke shawara kamar da addini ya zartar amma ba ki je gidan boka ya bada yan tsubbu ta sunan cewa ai so kike kike samu kan so kike ai ke ke mallaki abubuwa ki wai kaza kaza hadisi na 134 an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa lam yabqa minan nubuwati illa al mubashirat ba abin da ya saura a cikin abin da ya shahi annabta in banda albishiri qalu sahabbai suke cewa wa mal mubashirat me ake cewa al mubashirat ya ma'aikin Allah qala ar ru'ya salihah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce maholki nagari to wannan maholkin nagari ba wani abu ne wanda zai maka zai dora maka sabon addini ko dora ka saman wani sabon tafarki a la'alla zaka iya ga wani abu a maholki kuma ya zamanto ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar maka da shi hadisin 135 an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin baya halatta ga mace tas'alu walaqa ukhtiha ta nemi mijinta ya sakar ya saki abokiyar zamanta ya nemi miji ya saki abokiyar zaman misali ku biyu ne a wajen mijinki sai ka ce a kawai ko ke ko ita dole a sake ta dole kaza dole manzala ce kake haka nan litastafriga sahfatiha saboda ki tumbuke abin da ke cikin bukurunta kan duk wani abin da take samu na amfani kaga she ke ciyar da ita she ke tuhatar da ita she ba ta inda take zaune ruwan da za ta sha abincin da za ta ci kaza kaza kaza kaza yanzu in cika nema ka sake ta kinga kin mira ta zero da ka kake haka nan saboda litastafrika saboda ki ki ki ki ki me yake kiran suna suna istifragu shay shine kaman kame da abin ba komai sahfatiha kenan ki sanya tiranta ko kuma bukurunta ko kwananta ya zama to bai da komai wannan bai halatta karki haka nan fa innama laha ma quddira laha ki sani cewa abinda aka kadarta mata shine za ta samu a gidan mijin ma ke ma abinda aka kadarta miki shine za ki samu ko tana nan ko ba ta nan abin nan da Allah kadarta miki wallahi ki kowa jaraba ba za ki wuce shi ba da aka kakke damu su kasancewa an auro ta biyu an auro ta uku an yi ta wane ne ki fatan alheri kawai wannan shine male cewa haza kinayatun an an yasira laha ma kana yahsulu bi darratiha min an-nafaqati wal mu'asharati wa ghayr zalika wannan bayanin an yi shi da Hausa sai hadisi na 136 malik ce anna aisha radiyallahu anha anna aisha lalle aisha radiyallahu anha qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tuhsharuna za a tayar da mu gobe kiyama hufatan ko hufatan marasa takalma uratan marasa kaya gurlan marasa kaciya sallatu qalat aisha take cewa manzalla sallallahu alaihi wasallama qultu ya rasulullah ya ma'aikin Allah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata a tare a waje guda shashe su yana kallon shashe ba kaya qala manzalla yake cewa aisha aisha al'amru a shaddu min an yahummahum zalika au zaka al'amarin tashin kiyama billahi ya wuce al'amarin da wani a ce ai ga wani a tsirara ya himmance ka ya yake ya kazan shi a ba kama san bai da kayan ba saboda likullin ri'in minhum yawma idin sha'anu yughnihi kowa ta kai shi ne yake nafsi nafsi wannan shine abinda abinda wannan hadisi ke karantar da mu yana karantar da mu cewa lalle kenan gobe kiyama ga yanda za a tashi Allah subhanahu wataala ya ba mu tawfiya ya mana tawfiki ya sanya mu dace a bidal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh